من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أتاب من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة أدني يوم أدني أبو نيوان ينا دا مهمان في طالب cikin ayyukan addinin musulunci shi ne ginshiki wato na hudu cikin abubuwa da Allah Ubangiji ya faranta mana farko ne tauhidi kalimatu shahada sai sallah sai zakka sai azumi kana iya gabatar da azumi akan zakka ko kuma zakka akan azumi saboda zakka tana da sharadi sai ka samu kimani abin da za ka yi da zakkar ka kuma ya shekara a hannunka sannan zakkar za ta waje ba amma azumi da mutum ya balaga ya kama saboda kana iya cewa كلمة الشهادة تسلى تأذني تزكى حج كان يقبات الدشي إلى منا مازال صلى الله عليه وسلم من أباد الأباري daga Ubangiji sama da kusin sarki na hadisi kudusi yana cewa kullu amali bi adam lahu illa saw fa ana ajibi duk aikin da ɗan adam zai yi da baki daya abu ne wanda ya dace da shi sai azumi kadai bai dace da ɗan adam ba ɗan adam da wadata da barin cin abinci da shan ruwa da saduwa da iyali da rabuwa da duk abin da ya saba aikatawa na wata na na sha'awoyinsa da amfani shi na duniya abu da wanda ba siffarsa bane ba ɗabi'arsa bane illa kawai fa inna wuri wa ana ajibi fa idza kana qawmu yawmin ahadikum fala yanqut wala yaskhab in ku yayi azumi in ya kasance a cikin ranar azumi da kuma lokacin azumi fala ya fa kada ya farfari abubuwan na alfasha kalmomi na banza kalmomi waɗanda sun kunshi rashin kunya da rashin kirki ko kuma sun saba madadari na musulmi tsakanin shi da mutane balle tsakanin da ubangijinsa madaukakin sarki to fala ya fa wala ya kuma kar ya zama wawa irin masu ihu ba kai da ba dalili a bi a gida ko a kasuwa ko kuma wani zama mutum ya ɗaga murya yana ta ihu a ihun banza to ɗaya kun ya yi azumi ya yi kamun kai ya kama wato harshen shi da komai na ta daga irin waɗannan abubuwa balla ya fa fa in sabahu ahadun aw shatamahu wa bi riwayatin aw qatalahu falyaqul inni sa'imun inni sa'imun idan wani ya zabe shi wato wani mutum ya zabe shi ko kuma wani mutum wato ya yi biyayya da shi kan wani lamari ko kuma wani mutum ya yi jahilci wato ya aikata wani aiki irin na jahilci bal ya kun shi mai azumi bai yi ce inni fa'ilun inni fa'ilun wato ya tuna shi yana cikin azumi ba sai ya faɗi wannan da matarsa ba ya tuna fa a ran cewa shi yana da azumi shi yana da azumi saboda haka duk wani abu wanda ya shafi ya shafi alfasha ko kuma rashin kunya ko kuma abin da ba shi da kyawu a idanun mutane ba zai aikata shi ba ونحن فضل الصائم أطيب عند الله وفي إذنه شيء أدني saboda rashin ci rashin sha rashin wasu abubuwan da ya saba aida ta so din nan wata kila za a za a ji wani ra'iha ko kuma wani wari na baki saboda azumi to ubangiji ya ubangiji a cikin wannan lamari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari wani baki mai azumi ya fi wato kanshi wato kanshi almis wato turare mis turare da nisku a wurin Allah ta baraka wa ta'ala ma'ana dai ba nisku kaɗai ba ne duk wani abu da muna ce masa lalle yana da kanshi to kanshi mai azumi ya fi daɗi a wurin ubangiji da malaikunsa ga wannan abu da muke ce masa turare ne mai daɗi. Lissa'i fa haka ne. yafrahuhuma wato mai azumi Allah ubangiji ya bashi farin ciki biyu farin ciki biyu din nan Allah ubangiji ya bashi zai bashi su ya yi daɗin su sosai idan afara in ya aje wato azumi ya yi buɗe baki fari habi fitri sai ya yi farin ciki da fitr nasa manzana sallallahu alaihi wasallama yana ci gaba da faɗin cewa shi mai azumi bayan domin hadisin nan da bazama ya ya ya rawaito daga ubangiji madaukakin sarki hadisi kudusi yasra'i mufahatan mai azumi yana da farin ciki guda ne idza afta sariha bi sukrihi idan ya karya wato rana ta faɗi ya yi buɗa baki ya karya azumin zai farin ciki da wannan wato guda bakin kuma kowa ya sani lokacin shan ruwa kowa hankali shi yana nan yana ta farin ciki cewa a ya fito daga takunkumin rashin ji rashin sha rashin yin wasu abubuwa wa idan ka biya rabbahu idan ya sadu da ubangijinsa kuwa fariha bi qaumihi wato idan ya sadu da ubangijinsa kuwa a lokacin ne zai farin ciki da azumi domin ba wanda ya san ladar azumi sai Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa ayyuka da dan adam zai yi su na ibada su guda bakwai ne ko kuma daraja bakwai ne al'amalu sab'un ayyuka su bakwai ne amalani muliban وعملا وعمل بمثله وعمل بعشر أمثاله وعمل بسبعمائة ضعف وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله وين يكون أيوكا أيوكا بيو وأنا تبت بأبين لدي هو النفس اللي يوقات أبين لأخذ بيها السوء من بعد أن تستنى أن المجيبان aiki guda biyu da kowanne yana tabbatar ma mumini wani abu ko mutum wani abu din nan ya fassara su kamar haka شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وجبت له الجنة mutum da ya mutu yana shaidar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to aljanna ta tabbata gare shi ومن يكفر ما يشرك بالله شيئا هو من يموت حديث الشركة yana haka Allah Ubangiji maɗaukakin sarki da wani abu da wajen shirka wajen kuduri ko kuma wajen aikatawa wanda ba su lahun na wuta ta tabbata a gare shi wani zai suna ayyuka biyu almujibari masu tabbatarwa wanda wasu da annabi sallallahu ya amince shi wa amalin da mutum aiki wanda yake ya kunshi abin da ya daidai da shi nan mutum ya yi niyyar zai aikin alheri da ya bari Allah zai rubuta masa lada guda kai to mutumin da kuma ya aikata laifi shi ma za a rubuta masa laifin da ya shi ne amalun bilfiri wajen guda biyu wa amalani bihima ko wannan su yana da abin da ya kunta in dai mutum ya aikata shari ba za a nuna kamshi ba za a rubuta mishi laifi ɗaya sai kuma ya yi ne ya aikata alheri sai da yi ba za a rubuta mishi wato lada guda saɓanin wanda ya aikata alheri za a rubuta mishi goma shi ne to amalin da aka yi amfani aka yi amfani wani aiki kuma in kayi Allah zai rubuta maka zai ninninka maka shi har sau goma shi ne hasana duk wani aikin alheri da kayi duk abin da zai kawo lada in ka aikata shi wannan wata to falalar tana da yawa na ɗaya dai ko iri ko mai lokaci kayi aikin alheri Allah zai rubuta maka goma to amma a wata ramadana duk lokacin da kayi wani aiki na lada na farilla misali za a rubuta maka sau saba'in wato a wani lokaci daban. To kowane ɗaya daga cikin saba'in nan sai ka tsarin ka shi zama goma goma. To abin fa yin zai tafiya da yawa. In an ɗauka an haɗa gobe a kai da kuma ita ce ma fi a kai da sauransu zai kawo daɗin da ba za iya da za mu yi mu kidaya ba. To a nan amalin da aka yi amfani. Kuma akwai aiki in ka yi ta Allah Ubangiji zai ninninka maka shi ɗari bakwai. shi ne dirham kuɗi in ka yi ta kalmantar da shi ne ya fi sabi da Ya fi sabi da yana da yawa. Ya fi ne na ɗaya shi ne ya fi da kafirai wanda an sani. Amma akwai fa jihadin nafi, akwai jihadin shaifani, akwai jihadin dunya, akwai jihadin hukun nafi. To waɗannan abubuwa duka ana ce musu jihadi don Allah ya amince da cikin Qur'ani da soyayya wallazi na ja'a hukuma da nahdiyan rasulana wa inna Allah da ma'a muhsinin fuskokin nan duk in ka sadaukar da wani abu kai sadaka da shi to wannan Allah ne zai rubuta maka goma kurma a a ɗari bakwai akwai kuma aiki na bakwai wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ya'lamu thawabahu illa Allah shi na kawo azumi azumi shi ne haƙuri ubangiji yana ce wa inna mai wafa sabi inna mai wafa sabi una ajrahum bi ghairi hisab ba da lissafi ba saboda haka ka ga azumi ba za a iya ce wai don kayi wata ɗaya a baka ku ana samu cikin da tafai cikin maganganu har ba cikin zargin annabi ana samu wani lokaci yake yana cewa wata ɗaya da wata goma misali idan mutum ya yi watan ya yi azumin watan ramadana kwanaki talatin ko to kowane kwana ɗaya yana da kwana nawa kenan goma ta lissafa ya yi watanni goma ko akwai kuma kwanaki shida na shawwal idan ka yi su an aza baka wato kimanin wata biyu a shirya musulmi kowane shekara ko ya sani ko bai sani ba yana shekarar da wa yana azumin da azumi na na kullum to wannan haka ne to amma kuma shi azumi kanshi da kanshi babu imanin ladan da za a ba mai shi mai kai aikata shi sai Allah shi ne yake kullu amali bi adam lahu wa ana ajibu illa hum fa innahu li wa ana ajibu duk aikin ibnu adama an idan ka gwada miki to ya dace da shi ban da azumi azumi kan sifa na ne ba sifa kan kada mai rashin ci rashin sha rashin bukatu wannan sifa na ne in na ba bawa na daman ya yi azumi to babu mai saka mishi da yi gobe a lahira ne an kama mutum kan yi kukan da ya aikata za a ajiye ne kuka za a ajiye ladodi ladodi da ya yi sai a ɗiba daga ladansa a biya gurbin wato tsarin da ya yi kuma zunubin da ya yi to har idan ayyuka duk sun kare aikin da ina ne sauran azumi ubangiji ne to azumi ba za a biya wani abu daga cikin shi ba sai dai ni ne zan saka ma mai shi sai dai daga kaska na a biya abu da ya saura a kan wannan mutum kuma azumi ya sa shi da shi saboda haka Allah ya taimake mu ya babu kuma damar yin azumi wanda zai cika shauka bismillah الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya mallaki kuma ya halicci kuma ya bautar da duk waɗanda su cikin zamai da ƙasashe gaba ɗaya.
وله الحمد في الآخرة Kuma godiya ta tabbata a gare shi gobe a lahira daga dukkan halittarsa waɗanda dai Allah ya arzuta su da sa'ada. Ko kuma godiya ta tabbata a gare shi cikin kowane lamari a ƙarshen shi. Wahuwar Hakimul Khabir shi ne mai hikima shine kuma mai magani
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يجب في الأرض لا تنطق بالذي استكفى وما يخرج منها لديه كتاب لكفى وما ينزل من السماء دؤة بالذي يلا كوكبة السماء نروى رحمة كوكا أبوكا لكوكا وما يكون الضروري وما يعود فيها لأبين يجي أو أوى يجي سما لأبين يجي تاج يجي سما جبال الله شيني والذي ويتسني وهو وهو الرحيم الغفور shine mai jin kai mai rahama kuma mai yawan gafara da bayansa idan sun tuba.
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة To, Ar-Rahim a nan shi ne mai rahama da zai ilhamtar da kai, bai jefa a ranka ka tuba, sannan kuma shi ne ba ka wannan tuban kuma ya komai za ka maka a kan tuban da gafara, ya gafarta maka. Wa ƙarin da zina kafaru la ta fi To, kafirai dai sun sha faɗin wannan magana, wato cewa kiyama ba za ta tashi ba, kiyama ba za ta tashi wannan ra'ayin su kenan kullum suna faɗa. Wa ƙalu da zina kan kula ta tina sa'a, sun ce sa'a ba ta tashi, kiyama ba ta tashi.
قل فلا وربي لتأتينكم Kul bala ka ce musu i wallahi a nan rantsuwa ta zo kan wannan matsala. Wa ƙin da yin da Kur'ani su waje uku ko kuma to wato su uku ne dama za su zama uku wurare ne ubangiji na rantsuwa akan wannan abu da na faɗa haka ne na ɗaya wannan aya da yanzu muka karanta ta ko kuma ne muke akwai inda ubangiji na ce wa yastabi'una ka ahaqqul hu a dan suratul yunus ahaqqul hu قل ربي انه الحق وما انتم بمؤمنين كم suka ce suna tambayar ka wannan abin da kana faɗa gaskiya ne ka ce mutu na rantsi da ubangiji na gaskiya ne kuma ku ba za ku gangara ba duk lokacin in ya yi da kama ku aya ta biyu ubangiji ya faɗe ta nan wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a qul bali wa rabbi la ta'tiyanakum na uku ita ce na tarahum inda ubangiji yana ce za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bali wa rabbi la tufu إذا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير waɗannan ayoyi suka sun nuna Allah ya faɗi lamari sun yayin da sai Allah ya ce wa annabi ka kalan da kake musu abun haka ne zai auku abin da kuke jin tsoron sa din nan wato na farko dai wa yasalliuna ka aqul mu kun fi wa rabbi na ɗaya qala alladhina kafaru la ta'tina ka qul bali wa rabbi na uku kuma za'ama alladhina kafaru annana qul bali wa rabbi to duka dai waɗannan uku wato wuri ne wanda yake malamai sun sani wanda lamari yana da girma don haka Allah ya sa annabi sa ya yi rantsuwa a kansa wani bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantsu da ubangiji na kiyama za ta zai ke muku za ta zo muku عالم الغيب Allah shi ne masanin gaibi duk abin da ya faɗa dame da abin da zai auku kan bayin da nan gaba zai faru لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض babu abin da zai koya gare shi ko da imanin wato kwaya kankanuwa kamar na komai da misali ya mata fi samawa da ko kuma kishiya wato ba za ba ba- ba zai koya ba a cikin tambayi ko kuma na kasance a cikin kasashe kasashe wala ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين wala akwai ko ka- ko kuma abin da bai kai haka ba ka- ka- wato abin da ya gaza kwaya din da aka ambata ko kuma ya ya ya tsara ta duk wayannan Allah ya tabbatar da su cikin littafi mai bayyana komai da komai shine ummul kitabi da kuma Allah al-mahfuz ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ubangiji ya shirya lamarin shi haka ya ba da rayuwa a nan duniya saboda ya taka ma waɗanda sun yi imani kuma sun aikata ayyuka na ƙwarai ɗin nan da larabcin da suka cancanci suka cancanta.
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم Wadancan da aka ambata a nan lalle lalle waɗannan da aka mata wata lahum mafiratun Allah Ubangiji zai gafarta musu kuma ya sanya musu kuma ya kiya musu arziki mai yawa cikin aljanna.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين waɗannan da suke gwagwarmaya a kan cewa za su yayi ayoyi mu ko su ƙayyata ayoyin Qur'ani suna da sun za su tsere a cikin duniya ko kuma dai za su tsere game da wannan lamarin ulaika lahum azabun lalle Allah ubangiji wa sai ya shirya musu azaba mai tsanani da ke mai bibin alil daga azaba mai tsanani duka da ma'anar tsere Allah ya shirya musu azaba madawwami mai tsananin da ke ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق to waɗanda Allah Ubangiji ya ba su ilimi daga musulmi ko daga ma'abota littafi ko kuma a wannan zamani wa yara allazina utul ilma wato waɗanda Allah ba su ilimi suna ganin cewa allazi unzila ilayka abin da aka saukar maka na alqur'ani din nan yan rabbika daga daga ubangijin ka huwa alhaqqu shine gaskiya wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma yana shirarwa da ke kan mulkin ubangiji madaukakin sarki mabuwayi mai yawan wato ramuni wanda yake jinshi don zafinsa godiya.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم To, a bisa gaskiya da yawa waɗannan daga cikin mabota littafi ko kuma cikin waɗannan 'yan zamani waɗanda su su su ma- malaman zamanin scientific da daidai da astronomer astronomer waɗanda sun zo cikin binciken su za su su gamu da haƙaƙi waɗanda sun zo cikin ƙur'ani har su rika su da za su faɗa wani zai yi zai yi jarumta da ko ne zai shiga musulunta wasu kuma ba za su bayyana ba amma dai duk inda aka ambaci alƙur'ani sai su yaba mishi misali mun yi wani taro a London sai ɗaya daga cikin waɗanda an shi- sun shahara wasu an san su ɗan sarauniyar Ingila ɗin nan ya ta ya tashi ya tashi da sanin shi na zato ya tashi ya ya ya yi bayani ya tashi kan environment da yake duk mutumin da yana so ya san wato girman wato zai san environment ɗin da muhimmancin ta ya karanta Qur'ani to kaga wannan ya dogara da wani abu ko da shi bai faɗa ba ko da suke kasan abin da ko tushen su an ce larabawa ne tushen su an ce har ma da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne har ma wani daga cikin mabai wanda mun san da lalle malami ne a tsari kuma yana nan a masar al'ir shi da ya bincike kuma ya tabbatar cewa lalle sarauniyar ingila tana da dangan dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yawa mutane kuma suna kokoto suna kokar wasu yarda balle da tsallallai ma waɗanda suna ganin in ka in wanda ya zama gaskiya to lalle tsallallai da masu ji daɗin sa ba wanda wanda ya rayu ya rasu masallaci ka san samu bara ya ji labari ta kare da yara ta nemi a kai da masallaci ya ji masallaci ya zauna take a kawo masa masallaci ya karanta masa Qur'ani ya yi karatun Qur'ani ta yi yi kamar musulman kirki ta saurari Qur'ani sarai ba da an gama kuma ta shafa kusan da ta tashi ta fita to waɗannan ayyuka su da suke sa wasu mutane su ce a wata kila waɗannan a can cikin su suna da yarda da musulunci sai dai saboda amfanin su na duniya ba za su iya su fita fi su so fi su ce a su wato sun musulunta ba don ina da son ya musulunta yau gobe ta samu rigima a wajen duniyar su ce Allah zai kiyaye ta haka sunan وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد kafirai suna fa'a suna cewa shi kuna so mu nuna muku mutumin da zai ba ku labari idan wato kun mutu an yayyaje ko kun zama ƙasa kuma ku dubbe wa duk wani sha'ani ya riga kun kai wato kun an an rarraba jikin ku kun zama kasa ko kuma kun zama turbaya inna kullu shakatin zai ko ce na abu biyu ko kuma ya yi wa Allah karya ko kuma ya ya yi hauka ko dai wato ko madalici ne ya yi wa Allah karya ko kuma wato mutum ne wanda ya rabu da hankalinsa yana faɗin abin da ya zo mishi kurum.
الذين لا يؤمنون بالآخرة عذاب والضلال البعيد a'a abin da ya faru abin da ya sa ake kuna faɗin haka ya ko kafirai allazina la yu'minuna bil akhirah sai wanda ba sa imani da tashin kiyama Allah ya riga ya jefa su cikin azaba mai tsanani kuma cikin fata wadda ta nisantar da ta nisantar da su da barin fahimtar abin da ake faɗa shi ne yasa kuna faɗin wannan أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض shin ai abin da zai kawo wannan a matar da mutum a tata shi ai iko ne ikon Allah wanda ta halicci abin da yake gaban su da abin da yake baya gare su ai ta isa ta tare da mutum daga cikin mutuwarsa a falan da rashin ba sa gani ne ina ma bai na aiki da abin da yake gaba gare su wa ma khalfahum da abin da yake baya gare su min as-sama'i wal ardi daga halittar sammai da ƙasa in nasha naqdi bihim da muna so sai mu girgiza ƙasa da su au rufi alaihim kita fa min sama ko kuma mu jefar wani abu daga sama wato kita san kita da wato yanki daga sama mu jefa musu kamar yadda muna gani wasu taurari so su fada akan mutane ko kuma a rabu ta fada akan wani mutum da kashe shi إن في ذلك لآية لكل عبد To منيب abubuwan da Allah ya halitta cikin sammai da ƙasashe duka ƙasashe bakwai da sama bakwai tun da Allah ya halitta cikin su din nan da kwai ababayen wato mamaki ko kuma akwai a- akwai aya da duk wani bawa daga cikin bayan Allah mai yawan komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala.
ولقد آتينا داود منا فضلا Allah Ubangiji yana ce mana a nan, wa laqad atayna Dawuda minna fadla wato Ubangiji yana ce mun ba Dawud alaihi salam ni'ima da falala da yawa. Allah ya kyautata masa abin da ya yi shi annabi da kuma manzo da kuma sarki wanda aka ba shi rundunoni na yaƙi babu irin shi kana Allah ya sa shi ya sadaukar da kanshi ga ibada dare da rana sai na Dawud alaihi salam bai kera kwana biyu bai yi azumi ba yau ne azumi gobe a kanya yau ne azumi gobe a kanya har ma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alheri azumi azumi irin na sayyidina Dawud alaihi salam lokacin da annabi ya ba shi na Abdullahi bin Amir bin Azrin Abdullahi bin Umar ya rage wannan wahala da yake na azumi saboda mutane shi sun cutu da abin da yake yi ya rage ni daidai yace yace masa ai ya sun ishe ka wato uku cikin kowane wata ko kuma wato ashura ko shawwal ko kuma wasu kabi shawwal ko kuma wato abin da rane kun amfani da litinin to irin waɗannan kwanaki ai sun ishe ka ya ya ambaba ya ina da ƙarfi na so a ƙara mun yadda to shi kenan ka dinga yin kwana uku uku yace a ƙarfi na ya fi haka yadda to shi kenan ka yi yau ka bari gobe yace a na fi yace masa ka babu azumi da yafi wannan zai Dawud shi ne azumi sai na Dawud alaihi salam wannan shi ne azumi da yake saboda haka komai kokarin ka kai wannan ka kai a kansa ya dakatar da jikin wa ubangiji yana ce wa laqad haqiqa atayna Dawud min ba Dawud alaihi salam minna fadla wa ba shi salala daga gare mu ya yi abin da Allah ya bashi ya bashi zabura ya saukar masa littafin zabo kuma yana karanta shi yana da murya mai daɗi aka ce duk abin da aka yi na rere na jin daɗi mutane suke yi an karɓa ne daga wato siffan da Allah ya rike muryar sai na Dawud alaihi salam a kanta in yana karatun a saura ɗin nan waɗannan a zabura ɗin nan an ce dabbobi da tsuntsaye sai su taru a gunsa suna jin wannan ba za su je ko ina ba ba mamaki ba mu da ta yi ka ganshi da dabbarsa sai ya wato irishina ta zo ko ba ko ba faruwa ina faruwa don mun gani da idonmu akwai wata saniya ta zo sai an yi garinmu na sauke mutane da sun yi kwaɗayi kowa yana ce a wannan saniya kashi ne wannan shi ne samu ya kawo daga jeji to ana cikin wannan sai da shi ba kula da ya zo ita ai wannan ta ta ta ne to muna da babban babban mu wato shi ne shugaban wurin kuma shi ne shugaban shirikai ya ce jama'a wannan mutum a bar shi ya kira wannan dabba in ta bi shi shi na tasa ce to muna nan sai ya buɗe bakin na ce su ne su ɗaya na tafiya ta ne ta bi shi duk masu kwaɗayi suna so su sake masa nan sai suka sallama mishi yana tafiya tana da ya fara gudu ta gudu shi na kake a bar masa musa to wannan ta gani mutum ne na al'ada to dabbobi lokacin sai na da hausin shi ya yi karatu dabbobin jeji suna zo suna taruwa wurinsa tsuntsaye su zo su kewaye shi duka wato don tsananin murya shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sayyidina Abu Musa al-Ash'ari da kare yana karatun Qur'ani sai da laqad utiya hada mizmaru min mazamiri ali ali Dawud yace wannan mutum ne wanda yana karatun Qur'ani lalle Allah ya bashi abun rera daga cikin abubuwan da Allah ya ba sai na dawo ma to Allah ya bani rabo daga cikin muryar sai na dawo alaihi salam to sai na dawo Allah ya ba shi sallallahu da yawa to yana daga cikin abubuwan da za su zo a cikin wannan sunan ayi na gaban mu saboda lokacin na tare bismillah يا جبال أوردي معه والطير Allah ubangiji yake zuwa ko kuma mai ta abin da Dawud yana faɗa kuma ku yi karatu tare da shi wakai tsuntsaye su ma su lalata abin da shi Dawud alaihi salam yana rerawa cikin karatun shi na rabuwa.
وألنا له العجيب Daga falalar da Allah ya bashi shi ne wato Allah ya sauwaƙe mishi lamarin ƙarfe ya nannarta mishi ƙarfe mutane in suna so su yi amfani da ƙarfe su ƙira su wani abu suna sa shi a wuta su kasa wuta an abin nan ne nan shekar na sai amfani dawo yana kamawa ka ko ba wuta ba komai Allah ya mai kamar ruwa kamar laka ya ji ya ji ya shi da dama ya ya ya ya kila abin da yake so ya yi wato duk Allah ya yi wa dawo to dalilin wannan al'adar da yana dawo lokacin da yana mulkin sa sai fita ya sa kayan da ba za a gane shi ba yau da ake ke tambayi mutane yaya aikin sarkin ku ya sarkin ku yake muku yana adalci ko yana zalunci ko yana kwantata muku ko menene ba zai a wallahi mutumin kirki ne ba abin da zai yi sai alheri ba ba mutumin da zai yi kuka da shi Allah ya gani shi kwana Allah ya masa kaza sai ya yi zo idan zai zauna sai wata rana ya tafi ya samu wani mutum shi ma bai taba gani irin shi ba ashe mala'ika ne Allah ya turo shi ya zo sai yake masa daga ina ja bako ne na zo daga ƙauye yake to wasu ka san da hudu yake a na san shi yake yake masa me ra'ayin ka gane shi yake bawa ne sani bawan Allah ne sani sai dai yana da abu ɗaya da ya canza ya fi yake da menene yake ai ba shi da sana'a Dawud yana zaune yana ci daga dukiyar baitul mali na talakawa saboda haka wato duk darajar da aka bashi ba zai wasu da kai sadaukar cikin waɗannan abubuwa ita to me kake so yi yake yi sana'a mana ko ta yi sana'a yayi Allah zai bayar ko ya yi kasuwanci ko ya yi wani abu ne in ya samu ba sai sai Allah ya ba shi dukkan darajojin da yake so in dai ka ga ya yi haka to ba makamin da bai samu ba sai na dawo da dawo ya zauna ya gani sai Allah Ubangiji ya mishi ilhami cewa ya amfani da wannan kira kere-kere da ake ake yi da ya fara yin riguna na yaki irin rigar yaki rigar sarfe da ake fata din nan shi ne ya fara yi ya yi ya sayar in ya sayar sai ya raba shi kashi uku kashi ɗaya zai sayi abubuwan na abinci na wata ko kuma na kafin ya sake yin wani ya adana mutanen gidan shi tsarki shi ciki suna ci kashi ɗaya nan da nan yana sadaka da shi da fakirai da miskinai kashi ɗaya zai ajiye saboda harkokin duniya ya sadaka a ciki in wata bukata ta tashi ya yi a ciki haka ɗabi'arsa kullum kuma yana azumi yau ya bar gobe yana azumi yau ya bar gobe kuma ya raba dare kashi uku tashi da wato awa uku zai abin da zai bacci awa a hudu ya yi salloli awa biyu kuma na ƙarshe ya huta da su ya kwanta kafin ya fita wurin mutane wato na na na na shari'a kuma na hukunci wato ɗabi'a ka kenan wayannan abubuwa nan ya yaba masa a kansu kuma musulmi ma in zai iya yi in ya yi zai samu lada a kansu. To, bismillah.
فليعمل سابغات وقدر في الصرد Allah Ubangiji ya yi mishi wahayi in kana so ka yi sana'a to ka yi sana'a cewa a na- a ni'mal fi- a- a- a ni'mal sabiqatin ka aikata wato ka yi ka kira waɗannan riguna na karfe na yaƙi wa qaddir fi sirr kuma ka kunta wato ka ka ka kankanta kofofin fuji fuji na wannan riga kar ka sa kusoshi manya manya ka sa ƙanana kuma karkata karkata wani abu wanda ya yi watakila ya kare ko ya fada ka yi shi daidai kuma ka kunka ka kunka ka ka rage hujinsa kuma girman shi ka yi wannan riga kuma ka sayar kuma Allah ya kore masa maimakon ya zauna wata watanni kullum yana iya yin riga ana sayarwa yana samu sai sai na dawo ya samu ribar gaba wannan ya fi duk abin da ke samu baitul mali kuma ya sadaukar da duk waɗanda sun cancanci abin daga cikin al'ummarsa alimar sabiqa na wajen sistan wa'amalu saliha sai muka cewa ala wa'amalu saliha muka muka ce masa إني بما تعملون بصير
ubangiji na ce sai muka ga musu su al dawo muke musu ku aikata ayyuka na kwarai in bi ma ta'malu da basir duk abin da kuke yi ni fa ina ganin ku ma wani da yana da ya raba aiki kan iyalansa wannan fi raka a biyu ko uku ko ko hudu a farkon dare sannan tsakiyar sa sannan kaje duk da rana na rarraba musu ayyuka irin wannan duk lokacin da kana so ka ga wani yana ibada a cikin arzawu za ka ga shi yana ibada haka ya raba abu to kun ga wannan shari'a ta ne kuma sha'ani ne na addinin shi mu kuma musulunci bai aza mana wannan ba amma gwargwadon abin da zamu iya sai mu yi shi an yi mai kare za su maƙaddar da sardu a amalu saliha in yi ma tare da basir
ولسليمان الريح غدوها شهر to wannan kenan kaɗan daga cikin falalan da Allah Ubangiji ya yi wa Sayyidina Dawud alaihi salam kuma daga cikin falalan da Allah ya mishi ya ba shi ɗa mai sunan Sulaiman shi ne annabi Sulaiman shi ne ya zama ɗan shi Sulaiman annabcin shi a wurin tabbatacciya ce annabci ne amma ma'abota littafi Yahudu da Nasara yawancin sun ɗauka Sulaiman din nan ai sarki ne shi ba annabi bane ba manzo bane amma wannan magana sun faɗa ne ba gaskiya ba ba ba bai daidai daidai ba kisa kai ka dawo tana da yawa wani Suleiman na
ورواه شهر ورواهما شهر Allah Ubangiji ma ya koya ma sayyidina Suleiman wanda shi ma ni'ima ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma Dawud alaihi salam Sule- domin an ce da hasana ce ta baban shi wato lada ne na baban shi Suleiman Allah ya kore mishi arri iska ya ba shi abu- abun hawa cikin iska wuduwa shahun tafiyanta na safe tafiyar wata guda wa rawahu shahun kuma wato tafiyar ta ɗayan ma ma tsawon wata guda sha.
وأسلنا له عين القطر Da yake shi sai na Suleiman alaihi salam ma yana da aikace-aikace da makamai da menene da ana yin su da ɗagan ƙarfe. Sai Allah ya narkar mishi da wani wato ma'adini na ɗan ƙarfe yana fitowa kamar ruwa a ɗiba sai ya zama ƙarfe ɗin sai ya yi amfani da shi. ubangiji yana ce wasan na lahu ainihin kifin ainihin kifin ainihin nahas din nan Allah ubangiji ya boye masa ita ta gudana ba ta ruwan ya gudana amma yan ba zai zama jan ƙarfe wannan Allah ya yi shi.
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه da kuma an kore masa daga aljannu da baki daya aljannu duka Allah ya kore su ga sayyidina Sulaiman alaihi salam da kai waɗanda wato wararru waɗanda suna mishi aiki a zaman sa duk abin da yake so da umarnin ubangiji da izinin ubangiji da wato da ikon ubangijin sa suna mishi duk abin da yake so ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير duk wanda ya karkata ya bar abin da aka umurce shi da shi na yayi wa sai da Suleiman biyayya ya yi mishi abin da yake bukata duk wanda ya karkata ga bai wannan nafin umurni to Allah ubangiji yake za mu tsantsanar mishi da azaba mai tsananin kowa shine azabu sai يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب كالجواب وقدور الواسعات يعملون له يعملون له ما يشاء من محاريب suna mishi duk abin da yake so na daga cikin gidaje gidaje waɗanda ba su zama gidajen sama ba da kuma gidajen sama ɗin duk abin da yake so kowane irin gini yake so waɗannan aljanu Allah ya kore masa su suna gina masa suna yin masa mahalin su ne gidajen da ba su zama na sama ba ya kamata وتماثيل haka Allah Ubangiji ya ba shi daman su yi mishi tamasin su yi mishi duk abin da yake so a gana masa na kowane irin abu mu yin abu mu shi an halatta masa mu ba ba a ba mu wannan dama ba وجفان كالجواب wajibanin kuma da harkuka wato Allah Ubangiji ya ba shi daman in ya yi musu umarni su yi shi wato harkuka manya-manya kamar wato kowane ɗaya kamar tebukan jawabi kamar yau wato kamar tafki kamar tafkuna kowane ɗaya don girman shi kan jawabi wa kudurin lafiya da kuma tukane manya-manya ɗin da ana kan suna tsaye da duk inda wato suna tsaye cike da abinci da al'ummu da sauransu za su ci kowane irin al'umma na mutane na dabbobi na tsuntsaye na aljannu duk suna da irin abinci da suke ci a da fadar ci sai na Sulaiman alaihi salam اعملوا آل داود شكرا Allah ubangiji ya ce musu ku alayen gawo gawo kai da 'ya'yanka da zuri'arka da duk mutanenka ku yi aiki lada wato ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ku yi aiki saboda godiya ga Allah kan abin da ya baku na ni'imomi da falala وقليل من عبادي ku الشكور sani ba kaɗan ne cikin bayina waɗanda za su gode mini akan alheri da na yi musu da sun samu alheri su su manta da ni su tsaya tare da alheri mumini wato mumini sosai wanda ya imani kuma mai yakini shine idan ya samu dima sai wuce ta ya koma da ya wuce ta zuwa Allah ya gode mishi kan cewa ya ba shi wannan to wannan halin dan adam kenan dan adam wani lokaci in ka yi shi alheri sai ka ga kullum ba zai manta da kai ba duk alheri alheri ba yana fata Allah ya kara maka abin da ka ba shi da irin shi Allah ya kara maka da irin shi irin shi da sauran haka zai maka wani kuma sai yi kokari ma abin da kai kana da shi Allah ya gu- Allah ya gusar da da gare ka ya ba shi shi to wa- wa mutunci ne nan daga cikin halitta to haka Allah yana zama yin da bayansa wani ya ba shi ni'ima ya wuce ni'imar ya hangi ubangiji ya gode mishi cewa shi ne ya ba shi wani kuma ke kokarin shi kokarin shi ta bashi kamar qarun duk waɗannan Allah ya kawo mana misalan su a cikin alqur'ani qarun da yake ai wannan abin da na samu kokari na ne da ilimi na ne ta bani na samu ba wani ba wanda ya bani to amma menene can ga bani da wasu sun faɗa ƙarshe Allah ya rubuta da ƙasa da shi ya nufe shi da duk abin da ya mallaka kuma duniya ba abin da ya gaza masa اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور ما شاء الله فالله يكرمك الله يكفي أذن الموت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانه وشكرا إليك الناس وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله نبي الله يركز أبني ما لم يفلك